رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau biyar ga watan rabi'in na awal rabi'in tsani ko biyar ne kuma biyar jiya hudu muka ci biyar ga watan rabi'in tsani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba muna cikin littafin babban malami Dr. Abdulazim Badawi hafizahullahu ta'ala wanda ya sa suna da alwaziz fi zikir sunnati wal kitab al aziz muna kuma darasi na 47 ko 8 49 ko zamu tashi darasi na 50 daidai kenan a cikin wannan littafi kitabu siyam muna kitabu siyam mun yi darasi guda biyu a ciki za mu tashi shafi na 234 inda ba da yake alaman ya biyu to shi azumin ramadan akan waye wajaba shine zai fara bayani yanzu yace ajma'ul ulama malamai gaba ɗaya sun haɗu gaba ɗaya ala annahu yajibu sawm cewa azumi ya wajaba ne alal muslim al-aqil al-balik alal muslim azumi ya wajaba ne akan musulmi saboda haka wanda yake kafiri azumi ba wajibi bane akan yana wajibi ne akan musulmi inda kafiri zai ta yin azumi ya ce kamar yadda kiristoci suna to wa qadimna ila ma amilu za'i min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura za su je ranar alkiyama ta raba komai to wannan shi ne to shi sa a nan yace alal muslim musulunci ya azumi ya waje wani akan musulmi albali wanda yake baligi kuma shine wanda yake karanta biyar a maza sannan mata wadda ta fara al'ada yawwa sha biyar kaga saboda hadisin ibn umar amma malikiya za ka shekara ta takwas ne balaga da cikar hankali a gurin malamai wannan hatta ya bulu ga ashidda shekara ta takwas amma shekara sha biyar zance sahihi kenan in yaro kai shekara sha biyar to ya balaga na'am shine al'aqil ba mai hankali wanda yake da hankali tabi albali kuma baligi al'aqil wanda yake mai hankali albali kuma wato kaga wannan sharadai ne ba ko wanda aka rada a cikin wani bai bai zama wajibi a musulmi mai hankali baligi as-sahihul muqim wanda yake mazaunin gida kuma lafiyayye abin da lafiyar sa kalau kuma yana zaune a gida kaga a in ba shi da lafiya bai cika sharadi ba in kuma ba mazaunin gida bane wanda biyu ne bai cika sharadi ba to wannan abubuwan guda biyar su ne abubuwan da suka shafi mai wato definition na wanda wajibi azumi ya wajen ba kansa wa yajibu an taqula al mar'atu tahiratan ya wajibi ne mace ta zama mai tsarki min al haidi ta tsarkaka daga al'ada eh zanto ba ta al'ada a lokacin wani fasi ko jinin biki jinin haihuwa amma adam wujubihi ala ghairi al-aqil al-bali abin da yake nuna rashin wajabtuwar sa akan wanda ghairi al-aqil wanda ba mai hankali ba albani kuma ba ni ji gaji ya balaga amma bai da hankali shekarar da arba'in ko hamsin amma ko ba shi da hankali wani kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi tsira da aminci Allah ta tabbata a gare to fi al-kalamu an talatat an dauke alkalami daga mutum uku ba alkalami a kan anil majnuni hatta ya fika na farko annabi yace an dauke alkalami akan al majnun mahaukaci wanda ya samu tabinka hatta ya fika har sai ya warke shine hatta ya fika har sai ya warke wa an na'imi na biyu aka nan mai bacci hatta ya tsaye har sai ya farka wanda yake bacci yanzu ka ajiye ko bai yayi kusa da ɗanka ko ƙaninka ko wani abokin ka kawai ya dunguro kama ya farar da shi in ka rike shi Allah ya saka ba domin kai da yayi hankali wanda yake a faɗaki kamata ya kai ne zaka kula ba shi ba ko domin annabi alaihi salatu wasalam ya annabi azarul maut kanwa mutuwa ne shi bacci ba idan mutum ya yi wata aya ma nuna biyu nuna ne cewa mutum ya mutu in ya kwanta bacci to ya mutu tawaffatu rusuluna wa hum la yubal wani ya zarce haka annabi ya ce wani kuma a dawo masa ran wani daga bacci sai ku dan ya ce wani kuma a za a dawo masa da ransa shi za a gaida yana bacci zai ta shiga duniyoyi kala ɗaya ya shiga jifita ya shiga masu ya shiga kowace ya je ya dawo yawwa to saboda haka to sai ce na uku wa anis sabi haka nan akan wanda yake karamin yaro hatta ya hatale hatta ya fara mafarki al-ihtilam kaga nan kai ke mafarki akwai wanda zai iya haura shi a biyar din bi amma gaskiya na jirai ne hadis nadir wanda alamomin da suke nuna balaga ai kaga ba shi mafarki kawai ba ko ga sunan daban-daban gaji ya fito a fuska ko a ambata ko a mara ko mafarkin ka duk wannan yana nuna cewa an balaga alaikum salam mai hankali ba eh na eh alaikum salam na makaranta eh to amma dakta a fahimta ta wanda zai zo a wannan aiki hankali ba wato ba sai mutum ya zama rage hankali ba sai mutum ya zama makali ba ba ya zama tuburan ko ya ci da kayansa a wanda za ka yi tsaf yake komai zai yi ga amma wallahi ba ku ci ana zuwa gurin bai za ka ko a turai za ka mutum ya yi abu ya fara zuwa gwada hankalin da duk yawon samu tsaf akwai wanda za su gan shi nomali yana tafiya amma abu nomali ne amma dai musulmi ne hankali in dai da hankali lafiyayye ne a ce ramadan ya zo yin azumi a ce da hankali a nan babu Allah babu saboda abin da ya sa ya tabbatar ma da babu hankalin hukunce hukuncen da za mu ci mu tarar nan da mutum ya san su kuma yi a mai lafiyayyen hankali ba zai yi ba saboda ya ga abubuwan da Allah ya tura masa na taklifa saboda haka zai wahala ana ina ina ina kokon dan hankalin na'am shi ne da magana daktar akwai wani abu da zai a shi ne abin da na gaya ma akwai wanda za ka ga za mu zo mu ji nan gaba wanda zai ƙi yin azumi kawai kamar yadda ka faɗa din lafiyar da amma bai yi yana mutum azumin ne ko ko Allah ne bai sa imar ba amma ya yi wajibi ai hukuncin su daban kowanne a nan za ku karanta a kowanne kawai Allah ne bai sa imar ba amma ya yi wajibi a kowanne kuma zai ji kodi ya ce shi bai zama azumin wajibi ba hankali yana da hankali amma mu a addinin za mu ce wannan bai da hankali ko da bature zai aura je ya wani fa mai hankali ne saboda haka mu a addinin sai suna je makarantar da yake to to to to za mu zo mu ji me hukuncin yin irin wayannan nan gaba bara mu to shi ne yake cewa to kun ga wayannan mutum mutane uku an dauke musu alƙalami an dauke musu alƙalami wa yustahabbu li waliyyi sabi an so ga wanda yake majibincin lawari da karamin yaro dan kare kanin kare dan makota ne aka baka ko dan yayan kare ko dai waye ya so kai kai kai ne gajiyar din sa da waturi yake fara kai kake kula da shi to saboda haka an yi amura hu bi iyali ka umartin shi da yayi mata aqaqahu duk lokacin da wato ya samu iko duk lokacin da ya samu iko to ka baki dama misali ka ce yau yayi a kwana biyu ya huta a kuma yi goyo ya yi gobe ya huta liyata ma zana alai dan ya goge shi shi ne za ku ga mun da an fara biya me sunan da arabiya na hau na hau da wanda ko kuma jurudun lura a arabiya kana yi da ce ma tabri ko yakka da yake to shine yin kamara ne na samu wato gogayya ya goge da azumi iktida'an bi fi'li sahabai dan yayi koyi da aikin zaban annabi alaihi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara musu yadda bi siriyani dangane da ƴaƴan aka ce wa ƴaƴan sai mutum dan da ya gaza shekara bakwai takwas zai ce to gobe fa da kai za a zindi da da kuma da kira a daji har yaro a murna yake ce jiya kafar da ya daji kira kuma to saboda haka akwai kai za a bai wajen wannan bara mu ji an yi rubayya binti muawiya an karbo daga rubayya wanda da wala ka ji suna a cikin hausawa amma sahabiya ce cikin sabon annabi alaihi salatu wasalam rubayya ba rubayya binti muawiya قالت التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم annabi alayhi salatu wasalam ya aika gadatan sabiyar a gadata ashura sabiyar da ake ashura wace gari ranar da aka dawo ashura goma ga watan muharram ila quran ansar an aika zuwa ga quran ansar an aka ce alƙarya shine ne eh gari wanda yi akwai albarar akwai alwilaya eh yawwa kuna cewa kankara ƙauye ba kuma haka bane maraya an gane ku maraya ji ne kura ummul kura yanzu da ake fara yanzu ummul kura kauye ji uwan marayu haka ake kiran bakarin a saudiya sai kuma kauye ba kauye maraya ji ne alƙarya eh amma sai a ce kauye kawai maraya to saboda haka sai ce irakul al-ansar zuwa marayu wato garuruwa birane na cikin wato al-ansar madina annabi yace mana asbaha musiran duk wanda ya waye gari ya ci abinci bi dau azumi wajen jiya wal yutimma baqiyata yawmi to ya cika ragowar yinin sa misali baka samu labari ba sai karfe uku na rana ka ci na safa ka ci na rana ka ja da ke ka ci da ja gaba ka ce ma an ga wata fajiya duk baka ji labari ba ba biyu ba komai to daga lokacin sai ka cika daga karfe uku zuwa karfe shida to a lokacin duka azumi za ka wannan hukuncin da yana jafar har azumin ramadana har azumin ramadana idan ya zo mutum bai sani ba ba ina magana wanda ya sani ba wanda ya gangaci ku ji tsoron Allah ku fahimci abin da nake wanda bai sani ba bai samu labari ba kwata kwata sai karfe uku kuma ji hanyar da za a iya bi kamar yanzu da ake da hanyoyin zamani a ya kamata duk wanda ya zo a ɗan zamani ne ba a cikin ƙauye ba ya kamata a ce ya ga an ga wata domin akwai yanayin da za a kai misali ala na ƙallin masu za ka kai sha biyu ba kai bacci ba lokacin an rufe gidajen rediyo to ala na ƙalli da ka tashi karfe hukun dare ka duba social media ka ji wani mai duniya take ko haka ya kamata. Na, yau, kaya ne, ka samu ka to saboda haka wannan shi ne abinda abinda ya kamata a lura da shi to sai yace wa man asbaha sa'iman wanda ya wayi gari yana azumin sa shi kuma dama bal yanzu to ci gaba da azumin kale kun san kuma da asali shi ne a makofin na wajibi kita aka ce hukuncin su da nake ramadana ne yanzu qalat rubayya binti muawid tace fa kunna nasumuhu ba'du mun kasance muna nasumuhu ba'du muna azumtar sa muna azumtar sa ba'du wato bayan nan kuma wa nasumu wa nusawimu siryanina wato abin da da ya zanto duk shekara kuma muna yi sannan mu sanya ƴaƴanmu kuma su yi wa naj'alu lahum an-nu'ba amma muna sanya musu ƴan tsana shi ne allura ba abun wasa in ma ta rija ɗauko musu ƴan tsana saboda ne shagala kaga mutum yana ta wani abu zai ci bin da kamfani ya manta da yunwa mina yi ne ta auduga irin teji ne da ake faɗa teji ake ce mata ko wannan yawa ita to saboda haka tun tuna rayuwar da ya tsana dama ai amma yaran nan dan sai in su rutu za su tabar gurin sun fara da su ga mara da shi to saboda haka um, kamar yadda hadisi ibn hajar ya nuna na Aisha tana wasa da ya tsana ya halatta a bawwa wato yarinya ya tsana duk da hadisin da ya nuna hani akan ajiye mulki a gida har sai ta fara al'ada yaro a fiye madoki har dai shi ma gunki ne ko wani abu da ya kama da mutum haka har sai ya yi wa yanzu a kwaci kamar yanzu ba za a ce ka za wannan na shi annabi ya kwaci ne kai ya kona to yanzu kana da wanda za ki amfani da kana da buhu sai ka zuba a ciki kadan da ya taso sai ya amfani da wataƙila kai za ka je dai lalata ba sai aka yi sai ka kona dole ba a daidai da gabar sai a gaya wani yanzu ya daina wasa da shi a koyi wanda ya taso ya gada wanda ya taso sai ya gada aka yi wani hajar da yaro zai ware yi su banda wannan banda na wasan yara amma haka kawai kato ɗan jami'a ga nan da tsatan jeri a baya ta rumo ko ko ta wannan haramun duk wanda yake harkar tajiyar yin fili zai daga gani wasu za ka gansu gan tsama gan ba ta rumo ya ka ni da ka gani ta ki ka kokarin da ta ta ko gan gan gan da ta sa to da haka wannan shi ne to sai yace من العين تأوجب كنا من العين يا آية لما تنظر الآية العين المنفوش كو وتكون الجبال كالعين المنفوش فأنا أجيام أجيام ضرورة من الجوال كالعين كما أوجب منفوش ولا ما يسعى ذلك إيوان فأنا مثل يجين من العين ذلك فإذا بكى إذا سكر بكى يا رب فقلنا wato bai za ba ka hadum ala ta'ani idan ɗayan su yi kuka saboda abinci a dai na huda ta sai mu bashi wannan ya tsara hatta ya kuna inda da islam bi dalan labaki da ba za ka rike shi ba don yi kuka a wuta a dalan labaki har sai lokacin ne cin abinci yayi akwai lokacin ma da mu iyayen mu suke da ba za a ce kayi rabi yayi sai kayi rabi yau to gobe za ka koma rabi to in ya saba a haka wata sai a jirgin kuma ba za ka sha sai ka yi eh kai za ka yi duba yanayin sa kawai a matsayin ka na mai kula da shi laikun sala eh a jura ya jabi na ramada eh Mm. ya ci abincin da tsaf zai biya ke an gaje so ka ce goma zai biya ba ba zai biya ba ba abin da zai biya an fahimta da yogo tsautsayi aka samu ba samu sanarwa ba ba samu sanarwa ba kawai sai wato tsakiyar rana labari ya zo azumi ya zo sai kawai da yin musu yawa da sanarwa ya to kowa ya tsore da azumin ba rabuwa amma ba likiyar zai kara ba an gane ku dan kan wani yace ya ji badawar akwai badawar amma malikiya maza bar hanabila ta ce ba wata ramuwa domin ga abin da ya faru zamanin annabi alaihi salatu wasalam ba ce kowa ya rama ɗaya ba a to kai da ka samu kaji wani aje ba ta abincin ba to kake yanzu a ce ya zuwa baka ga irin tambayar da suke yi sai a ce wai mutum da ya ci garin baki a gane yana kuma ci sai ya ankara yanzu an kira a salat dabara ce ba kawai dabara ce ta masu tambaya wai ya zai in bai sha ruwa wai shiga sai ya mutu dabara ce Allah ya kofa yake ne ba kawai gaba da kofa wani ne hali an bari a yake kai kai akwai abin da imam malik yake kira sallu zariya sai abin da kana tare da shi ka tuli ba rabuwa eh misali in hakan ta zo amma ta bai ya? Oke ke kwarai kuwa, ba kai kuwa, amma me ya faru a lokacin injiniya. Amma dai a cikin dare aka Oke, to, irin dai wannan magana da na fara dokewa da farko, misali masu sakaci, tunda an yi oke abin da ya faru shi wannan lokacin an ba da sanarwar cewa ba haka ne barai kuwa an yi shekara uku ke shekara uku ke barai kuwa an taɓa yi da zama da haka kaga a nan a nan malamai da yawa a kano za su kowa da ba wanda ya zamu kansa a wannan matsala wanda ko bai zamu ba shikenan amma da ce mafi inganci gidi an wayi gari baka sani ba sai da kaji a wurin ka fito ko ka ji a wurin aiki yara kai ba ka azumi a to ai sai a ba da sanarwar cewa kawai sai ka dora kawai sai ka dora ba wani damuwa ka ga wajen abincin ka da kai baka sani ba kuma sarkin musulmi ko sarkin kano ke ce ba zuntan ganin wata za a cika kwana talatin washe gari a ɗau azumi ashe kuma sai an canja sai in mutum ya ba da sanarwa ta gaba daya haka ne ba da shekara uku amma wanda ba su yi bacci ba sun samu wannan gaba da dama sun sun sun bibi abubuwa domin daga baya sai kin mutum har sun ba mu su ina ne an ba da sanarwar cewa sau azumi wanda ya fada matsalar to ya san me aka ni dai ban fada matsalar ba gaskiya na na ba a za mu zo magana kamar da shi wanda ya manta ya kwanta da kokwanto ba da shi muke ba misali ba ba da sanarwa aka yi ba komai ba ko wanda zai zo ya raba ya ce to ni dai ba za ku kwanta ko dai zan dawa da ni ko dai a dauka ko kar a dauka ni an dauka shi ke nan ba da ba ya wa Allah ai ba a kulla niyya sai wata ya kama ka'ida ke nan sai wata ya kama za mu zo ma lafiya ma liman lam yubayyin niyya hadisi karara cewa wanda bai fada da niyya ba bai da aji kaga wannan larura ce zaka sa aji yanzu zaka dau niyya saboda wata larura amma ba ku ba niyya kawai ba ne mu to bara mu je zuwa wa amma adam wujubi ala ghairi sahih amma abin da yake nuna cewa ba wajibi bane ga wanda wato ghairi sahih wanda ba mai lafiya ba al-muqim mazaunin gida wa liqawli ta'ala saboda fadan Allah man kana maridan da Allah ya ji duk wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko na kan hanyar tafiya matafiyi ne shi mun ja wannan magana imamu tayyib ya ce tafiya kawai ba ba sai ka mata lokaci na cewa kilomita kaza ba ko mil kaza a ya zamto gurin da za ka kawai al'adar garin gungun aka ce ina wara ce yayi tafiya yanzu wanda ya dauki je ne zai za a ce yayi ne rike ni da ba ka tafi unguwa wanda ya tafi gwarzafa to zai iya ji ali shi ne wata wanda ya tafi kura unguwa ya tafi ko tafiya yi brigade ba ka je unguwa duk inda za a ce ka je bi mun ke ba ma unguwa ka je lan da ana gaba a yi rimin a yana sani rimin ke ba zai ce maybe a nan yake zuwa neman aure yana zuwa a bani ba abin nan umari mun ki bai mana ni na zuwa daura aure bare kuwa bare ku bare ka gaye dai ku rama ni daga gaye dai da yin ce yawa to saboda haka to sai ce um ba'idatun min ayyami uka to lissa ba shi zuwa wasu kwanakin nan ya ajiye shi ya lissa ba shi zuwa wani lokacin daban matafiyi ne ko da ba zai ja wahala tafiya ba kawai ya zo ce wai shi za a ja wahala za mu biya yanzu domin annabi ce as-safaru qid'atun min al-azab tafiya yanki ne na azaba kuma shi matafiyi al-musafiru amiru nafsi haka annabi matafiyi shine sarkin kansa in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya kani za mu biya yanzu to shine malai yake cewa fa in sabal maridu wal musafiru ajza'ahu ba amma idan mara lafiya da matabi suka yi azumi ya isa musu misali bai da lafiya amma rashin lafiyar jera ganin ba in ma bai yi azumin ba wace ya tara wuce yake ba sannan kuma ba zai yi gata da zai zuwa rika suma ba ba zai yi gata da zai rika suma ba kuma ba zai karye dokar likita da yake ya magani duk awa biyu ba misali dan tun da ya ba shi doka ai kaga ya fi ganin me matsalarsa in ya kibin wannan mai zai iya kwatin wani abin da ba to duk da duk ba wayannan ya kalle ku in ya azumin da yayi ba shi da lafiya a gida amma ba azumi yayi amma kuma sunan sa fara lafiya idan yayi azumin da yayi zarwa likita da shi suka yi tattara a kan cewa zai iya azumi amma ba bai da lafiya wataƙila karaya ce ko wani abu ko kuma a jikinsa ne ma amma kuma zai iya azumi to idan yayi ya isar masa to shi ne mala alai yake cewa li anna ibahata al-fidri lahu ma rukhsa domin halatta musu su ci abinci sauki ne shine rukhsa shine rahuta da ba wuce yake faɗa ai ruksa sai ce rahusa saboda haka sauki ne fa in akhadha bil azima idan ya dau azima din koyi tsanantawa da tilantawa na cewa dole ne fa huwa khairu jiyati idan da zai dauka cewa lalle sai yayi azumi haka aka fito amma duk wanda yayi yayi wa ayyuhuma afdal to ba da yin to tsakanin ci da sha da yin azumin wanne ne ya fi balala alfidar amin sau mutum ya ci abincin sa bai da lafiya ko yana mata bi shi ya fi balala ko ko ya azumi in lam yajid al marid wal musafir mashaqqa ga ma ji abin da na faɗa in lam yajid al marid idan mara lafiya bai samu wani musafir ko mata bi ba samu yawa mashaqqatan bi sawmi ba su samu wahalar yin azumi ba to sai ne fa sawma afdal in dai ba mashaqa to yin azumi ke ni ma dai wannan magana ta idan ba zai ja wahala ba to yin azumi ke wa in wajada mashaqqatan idan ko za su ja wahala falfidar afdalu gaskiya cin abincin su shi ne zai je ne ga sama a jirgi zai san samu ne ya azumin sa kawai amma wanda zai ki ba wanda zai ce ya saba wa Allah ce mun ci talatin ne ba an je lagos malam awa ɗaya ne ba eh ne ko ko rabin awa ne awa ɗaya ne ba na in dai ka biya sunan da yana da dama ya ji aji din rashin wahala wasu ɗauka suka yi illar shi ne sai za ka sha wahala ba shi ba ne ai sunan tafiyar kawai a ba ana magana wani ba Allah mutumin tabbatu an ce jin da yake a rayuwar da namar da sunan sauri mai kudi bai taɓa shan wasu aka ce wacce wahala ka taɓa jayin ne shi kawai tangarɗa da ya taɓa samu ta yi menene kawai zai hau jirgi masanin jirgi ya kankana shi baban wannan wanda aka ɗora da jirgi minista jiko mai wannan sarka kuɗi babanta alhaji alhaji shi wai wahalar da ya taba shaƙe da shi a rayuwar tsakan to sau da haka kaga ilatu shi a gurin mai kuɗi hawa jirgi masifa ne Allah kuwa saboda a iska kake kamar takarda ko ya ya kada wani zai yi zawayi wani wahalar da yake shiga tashi hankalin da yake shiga kai ba ka shiga za ka shiga mota saboda shi ke nan ba rai yana hannun Allah kana hawa iskan gaba daya to saboda haka kuma ga abubuwa kuma zai iya zuwa kawai kamar da kana mota a ce ba mulki ya yi shi ma ana tun sai a ce to fa an rasa kaza ko kaza yayi kaza misali kawo wani lokacin ma gwara na kasan ko domin da yaji zai cikin yaji kawai shi kuma wancan cikin mai zai Allah ya kiyaye to shi ne yake faɗa a nan yake to ana bin sa'id al-khudri an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri shi ne Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu قال يجي كنا نبدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان mun kasance muna yin yaki tare da manzo kira da insha Allah tabbata gare shi a watan Ramadan fa min nasaimu wa min al-muftir a cikin mu akwai masu azumi sannan kuma akwai al-muftir waɗanda su kuma wato ba da azumi wala ya jidu sa'imu alal mufti me azumi ba aibata wa wanda baya azumi baya jin haushin wanda baya azumi ga shi a tare suke a yanzu ne in yanzu ne za a ce wai haramun da ka ci abu cikin mutane tun me za ka zo ka rika cin ai dan ka saba da rai da ba kana so ka cike ba da biyo ko wa alal mufti ala sa'im sannan wanda yake sai abinci bai taba aibata wa azumin ba a cikin ya rauna annan man waje da kowajen fasaba abin da suke gani kawai wanda yake da karfi yake da karfin chemical energy kawai zai azumin sa fa inna zalika hasanun domin haka abu ne mai kyau wa ya rauna annan man waje da zaban su a ganin su cewa duk wanda yake da rauni kuwa fa aftara sai ya wato ya ja ruwan sai ta abu fa inna zalika hasanun domin haka shi ma abu ne mai kyau wa amma adam wujudi ala al-hajib amma abin da yake nuna cewa ba wajibi bane kun lura da cewa da bini jannin yake da warware mana yanzu yawa amma abin da yake nuna ba wajibi bane ga mai al'ada nake ne al'ada ba wai wacce ta balaga ba wasu na ban saraka wacce a lokacin jini yake zuban mata wannan ba ta yi da wacce lokacin ta haihu ba ta kuma gama jinin liki ba bali hadisi hadisi ayyul kudi saboda hadisin sa'id ibn malik ibn malik ibn sinan قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم شرك wannan hadisin mun biya shi a can baya ta tsakiyar sa aka kiro na shin mace idan idan hadat idan tana al'ada ba ku a garin lamsu salli ba ta sallah walau ta sun kuma ba ta azumi ba za ni ka rubuta ni dini ha inda annabi ya bada cewa wato ita mace tana da karancin addini da kuma hankali ko na ta tafi akalin waje ki saboda haka ba za ni ka rubuta ni dini ha wannan shine wato tauyewar addinin ta domin diyar da mace take gun Allah an kai namiji kana gun Allah ka wuce ta domin kai baka al'ada kullum za ka yi Allah ita ko akwai ranar da haramun ne ta yi kullum za ka yi azumi akwai ranar da haramun ne ta yi to shine na ce ta ta akale wani ina ne ta wayar hankali saboda in za a yi bida suna da rauni in za a yi bida su biyu ne za ki zama a maimakon ka to ta ga ki ta ta akale kenan dinin kuma nan gurin shine alaikum salam mutum ne matafi zai ci abinci na eh na na a gurin kafin a tafi na na iskali
Mm. su yanzu Allah ne ce da mu su sun yi koyi da wannan kuma
Eh gaskiya yadda matsalar take malamai sun tattauna idan mutum zai yi tafiya shin sai ya hau kan garjin tafiyar zai ta abinci ko kuwa idan ya san gobe dama tafiya zai tun ba ma zai dan kilatuwa ya tsawar ba dan da ya fi inganci in ka san za ka yi tafiya ba ma za ka yi wani tsawar ba saboda haka da ya dace ya ci abincin da kuma aka samu aka ba da shi bane kawai zai biya ɗaya bayan rawada kwarai kuwa ɗaya zai biya domin matabi ne ke idan ya tsaya wani magana cewa a kare ba shi ya yi ba da rajina ta magana cewa ba wani ba da kare ba kawai ka yaji ne za ka yaji to saboda haka ta ga wannan lokacin abin da za a gaya musu kawai larura ce ta zo ba daga gare su ba saboda haka na su je kada dai wasu su nuna na musu zato to zai san ya da ranar da wanda yau amma ranar ba da bayan sallah za ta raba daya haka yi kamata dole kamar wata kila mutum zai shiga yin rudani cewa ga abin da ya faru kaza kaza a wanda kuma da bai ci abinci ba sai zai shiga jirgi zai shiga ga shi ba ruwansa wani ya dau azumi yana tunanin bara ya tafi a hanya idan ya ga ya sha wahala ya karya kuma akwai wannan dama a yi kana cikin tafiya matafi ne kai sai ka ji wato wahala sai ma yawa sai ka karya ba wanda ya dora ba ko kamar yadda mun ji hadisi a wajen dalakam wanda wasu ne da suka ne wasu lumba saboda rana annabi alaihi salatu wassalam yace wato zabal muftiruna bil udu au kama kana yace wanda ba jami'i ba sun tafi da ladan domin wanda su wa jami'i kuma sun zo su ne masu azumi inuwa saboda sun zo da ishi ruwa ga su matafiya a hanya har faduwa suke ga rana su ne mutu ido annabi ya ce su kaga bai ce su karya ba amma dai kowa duk wanda ya ga zai iya karya ya karya a zuwa kawai wannan shi bara mu je gaba to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa a fadin samatil haidu aw nufasa inda mai al'ada tana cikin al'ada za ta yi azumi aw in ba ta ko wanda take zirin biki lam yusbihu ba to bai isar musu ba tab idan suka yi riba li anna min shurudis sawmi taharat min al hayd domin yana daga sharadan azumi shine mutum ya sarkata ta sarkata kai daga al'ada wa nifasi da jinin biki wa yajibu alayhi wal qada'u wajibi ne kuma sarama sai sun biya azumi yana da sallah ce ba a biya ko mun biya a hadisin munana aisha ana aisha qalat nana ya dace ga gidan maza ka kunna na hizu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nana ya dace mun kasance muna al'ada zamanin annabi alaihi salatu wasallam fa bani umar bi qada'i sawmi ana umartan mu da mu biya ajri wala nu umar bi qada'i sala ba a umartan mu da mu biya kuma sallah me hikima wallahi ba mu sani ba eh amma dole haka za a yi ko yawa ma yajibu ala shaykhil kabiri menene yake wajaba akan dattijo wanda ya girma babban mutum wal maratil ajuzi da mutum da take tsohuwa wal maridu da rama mara lafiya alladhi la yurja bur'uhu wanda ba a fatan warkewarsa misali kawai ya je likita ya ce chronic ulcer ce da shi chronic ulcer tana da wahalar sha'ani sosai za ga wani daidai mutu da ita ma haka dai zai za mu dauki lokaci bayan lokaci amma yana tsokanar ta sai ta ballo man ruwa to likita ya tabbatar da cewa wannan ba zai iya awa biyu bai ta abu ba to ya samu chronic ulcer ko wani ciwo da yana buƙatar ya ta abinci wanda likitoci su suka sani a tabbatar da wannan to mana ajaza an siyami da kibari wannan matsalar tana da muhimmanci wanda ya gaza yin azumi saboda girma auna hauri ko makamancinsa a tsara sai ta abinci kawai wa ana ma an kulli yawmin miskinin kowace rana ce da miskini guda daya ce da miskini ko shine abincin da ka saba ba almajiri ne gida shine ciyarwa ba almajiri ya kawo kwano a zuba mar abinci to ka ciyar da shi in danye ne to an fito in danye ne in san samu ne ka bashi wani abu amma ba da suka ce inda zai zo danyen ma ya ba da danye ya na cin mutum daya ya ciyar amma abin da aka fito kai iya zai ka bayar da abin da za a ci musamman malikiyar ka ce in ka baki danye to ya zai da ji zai ji danye ne a haka ai baka ciyar ba alaikum salam na ya goji a ciyar da shi kawai kwanan mutum daya ai wani sai ya goji da ku baki duka ka gani yawa kwanan mutum daya yadda duk wanda ya gani ya san ba a yi ruwa ba kuma ba a yi ba a yi almubazzaranci ba da wannan shi ne su zai ce likauri ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki wa alal ladina yusiquna to ku ji bara ku karaba yadda ayati wanda suke da iko ma a wayannan bayan Allah da aka faɗa dattijo ko dattijuwa za su iya yin azumi biyar bidiyatu da'amu miskin ko wata kira'ar wa alal ladina yudawwiduna bidiyatu da'amu masakin saboda haka wanda za su iya ba za su ciyar da wato miskinai mabukaci talaka sai su ciyar zai iya kun ga anan tsoho in zai iya azumin ba an zai ciyar zai iya ba ba iya ne ba zai ba tsohuwa za ta iya azumin ta ciyar to amma bara mu je zuwa ana ada an karbo daga ada ibnu raba babban talibin ibnu abbas yana da rauni sosai dan kamar yar in aka kalle shi kamar da ibu imamu zahabi ya kawo a da ibn raba babban yana cikin kuka hawo ba babban malami ne amma ka kalle shi za ka sara wata ne bara ne baka fata ne sannan kuma bani jikin sa ya janye sannan idan sa dai ya rubi sannan a tangare da yake amma in ya zauna ya zuka ruwan fikihu akwai randa duk abdullahi da umar da abdullahi da abbas idan mutane suka je gurin daukan karatu suka ce daga ina kuke suka faɗa garin za a dawo yi jinsi da Allah guda shi da a dawo garin ku za ku zo tabi'i ne ba bai wanda Allah ya masa gaji jikinsa ya janye miskini ne maribi amma kuma baya bara karatu kawai yake wayarwa karatun girki har a je wajen wayannan bayan Allah ko roka sai ka koma gurin da a dawo a garin ku zaka zo nan daukan karatu a barai kuwa bai kai haka ba ma kai jahili za ka gani yana nan jiya ba injiniya ya ce ya shekarun jiya ya ga balalayen kura a wajen shobara italiya ya ce a ganshi a nan nasa injiniya haɗa ka sanar da mutane cewa a za kuma ka kuma gamuwa ne an gamu ya ɗauke ma waya su kuma kuma gamuwa a hoto a ce sai ya biya ka ba a kwarai kuwa a yi ba haka ya zama wajibi ma ka ce sai ya biya ka da Allah ya rubuta jini to sai yace ana hada annahu sami ibn abbas ya kawo hadhihi al-aya adawu yace ya ji abdullahi da abbas yana karanta wannan aya fa qala ibn abbas ya abdullahi da abbas yace laysat bi mansukha ku sani ayar nan ba wa shafe ta ba yace tana nan tana nan yadda take huwa shaykhul kabir yace ana magana akan dattijo har yanzu wanda ya girma wal mar'atul kabira da matar da ta girma la yastadi ani an yusi kuma amma yanzu ba za ta yi azumi ba da an ba su dama an za su yi azumin ba amma yanzu aya ta koma su sai dai ba za su iya azumi ba bal yudi imani makana kulli yawmin miskina kowace rana su yi da miskini daya idan Allah ya jarrabe ka iyayen ka sinadarai sun manyanta za ka za ka fama da wannan rigima to idan wannan matsalar ta zo yace sai ya yi fitali amma ba wani za ka yana azumin a rana zai ta abinci da hudu kuma wani azumi yake su zo da haka sai ku rika siyar mata kawai ko ku rika siyar mata kar ku hana dai domin za a shiga wata rigima cewa sai ta yi azumi ke to shi kenan ai amma kawai wani lokacin akwai na cizo da na zani idan ta ɗau wannan rigima wani lokacin ba ta fara yi da su ba amma Allah ya fara wannan rigimar kawai sai a dabara matan gidan tana da wayo kawai sai ta tafi mata labule in ta saki labule tunda ba iya tashi dakewa ta saki labule dan gari ya yi duhu wani lokacin ba a yayin da za ta ce wani ya je gefe zai iya kiran sallah wallahi ta ji wannan kiran sallah da aka abu sai ta rinka abin da to dabarar da aka rinka yi mata kenan har ta wani duniya wani lokacin kuma da kansa da ta rinka iyalan yi duhu za su jiyo ba a sha ruwa wani ta kiran an ja ruwa a kawo da abinci da tare hani an bari a to kaga ya fi sauki kullum zai ajiyar mata kawai ai kawai baiwa ce kowa da yake abin yake zuwa masa eh a wani azaga ga ya je kara sau inda biyar samanin bai rufe ba amma wani tun a hamsin za ga ya rufe ko to zo baiwa ce baiwa ce Allah ya kiyaye. Alaikum salam. Za mu zo ta gaba wanda za ta haɗa da wannan tambayar da kake ni cewa misali na kwana talatin din za a ciyar gaba ɗaya ko ko sai kowace rana. Akwai wani abu da za a faɗa a nan yanzu za ka ji abin da shi Abdullahi da Abbas sun yi. Na'am, to sai yake cewa al-hubla al-hamil kenan ne fiki za a ba da hukuncin su wal mawdi'u da mai tayarwa su kuma mai hukuncin wal hubla wal mawdi'u da mai ciki da mai tayarwa idan lam tudi ka sauba idan ba za su yi azumi ba aw kafata ko suna jin tsoro ala auladihim suna jin tsoron ƴaƴan nasu dan cikin da take jiwa tsoro a ita dan da take tayarwa domin wani in yana tsoro za ga har rama yake sa uwa yawwa to sai yace falau mal fitru za su ci abincin su kawai wa alaihi mal fidiya za su ciyar wala qada'a alaihi kun ga nan ba a wannan matsala ko fatawa gida ce to amma ma da yanzu kawai kan ma ka da bata wani lokaci kawai aka dauko ma fatawa da ta bi inganci aka ba wala qada'a alaihi ma zo ne fatawoyin da suka fi karfi biyu ne duk sauran gudun ba shi da ƙarfi gaskiya sosai in ka duba fatawoyi wanda suka fi ƙarfi biyu ne ta biyun da suke ci wasu ma suna gabatar da ita akan wani cewa za a ɗauki duk mai cikin da wato take jin tsoron yin azumi saboda wata larura to za ta ɗaukar da Allah ya marasa lafiya shi sa malafiyar ke zuwa tarama bayan sallah tarama to amma abin da wasu malamai ba ke zama tarama kuma tafiyar fata wayin cewa fata wacewa a rama ta dauki kanta mara lafiya saboda hadisin ibnu majah ko kuma wato tafiyar kawai wannan fata wata fi karfi rabuwa kawai ba ciyarwa abuwan malikiya ta ce a rama a ciyar amma ramuwa ba ciyarwa da kuma cewa ciyarwa ba ramuwa wannan fatoyin sun fi karfi to malam tun da shi dan hanabi ne amma za a hanabi lafiya za wannan domin ki iska ku zaba fatawoyi biyu sun fi kwari guda biyu ramuwa ba ciyarwa an gane ko ramuwa ba ciyarwa sannan kuma ciyarwa ba ramuwa wannan biyu sun fi kwari to a nan malam kun ga ita zaɓen mana cewa kawai za ta ciyar sharaɗi idan tana jin tsoron matsalar ɗan cikinta a gonar ba doyin ba ba ta so ba duk azumi da an tayi don kana so ka zauna lafiya irin wannan kana karatu kuma Allah ba ba zai kama ka ba idan kana karatu karatu akai karatu ka gaudu kawai ta ba a kansa haka ake yi daga lokacin da ake karatu ba kawai wani ya ruɗa ka in aka zo a rediyo za a yi dai wani ya tashi sai ya kawo fatoyin duka shida kuma ba zai tarjihi ba zai bamma zai ruɗe sai me tambaya ta gaba to idan ɗalibin ilimi da rai ka zo ka rike dai to wace zai ɗauka wata ta bi masauki ba a addini a haka to saboda haka wannan shi ne shi za ba da yazo kawai yanzu ya ɗau wannan wala qada alaihi ma wa ibn abbas kuma sai baka dalili ya danganta daga kai dalilin ne ma ko bai ma ba in bai ma ba ne wani qala yace rukhisa li shaykil kabir an yi wa dattijo babba rahuza sauki na'am Ok, na fahimci me kake nufi. Za ta zo ta shayarwa. Ƙwarai kuwa, kuma in aka yi rashin sa'a ba ta kuma ɗaukar wani juna biyu a daidai wannan gaba. To shi kuma addinin musulunci Allah cewa ya ma da ala alaikum fi dini min haraj. ba kuntatawa mu idan ka lan yi tayar da dira ahadin illa in ka ga mutum na jan wahala a fili ko shine bai fahimce ki ba amma babu wato kobar wahala ya lalle zai ce na'am ya shiga wannan yanayin ba akwai wanda ma misali fulani take lokacin da za a yi zai ga sai bayan shekara hudu za ta za ta yi zoje ka tuno min da wani tambaya injiniya ka kawo wani abu satin da ya wuce na cewa an yi wani bincike ko na cewa za ka iya tuno mana ne da ne da yin yadda sai ka ce ne eh eh Mm. sai bayan wata uku yawwa to sai muna fita a lalle wani tambaya ya yi ƙarin bayani da yake cewa to kuma wanda za ta yi jini ɗaya ba jini ɗaya akwai mai jini ne wanda za ta yi ibrahim zo ne kuma za mu iya gano wani abu kai ne ai dan zargi ake ma ba tabbatarwa akai ba ko ita zargi ne magana tana nan zargi ne ai kawai an san tana da yawo wani ila yawon da take yi gaba ɗaya ba ba ta ba zuna ba kawai zuwa take da take da ta daga misali wannan kuma an tabbata da an yi waɗanne da ita domin aure ne eh to wannan magana tana da ko zai iya yiwa wata kila duk yawon da ta rike ba ta bai da an sani da ita ba sai dai wani ya je a yi abin da zawani suke so kan minti kan minti aka yi ta yi da ita shi kawai ke yi yau to bara mu ji to sun yi um wa annabi nan ne ko nan ne to wani min abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga da abbas oji yi muke biyawa wa ma yudiqani sauma da dattijo da dattijuwa suna da damar yin azumi wato an yi kira'in ta wato wa ma yudiqani sauma suna da damar yin azumi magana da muke a baya an yi birayi ta za su yi ta abincin su in sun ga dama wa yi ma kulla yau min miskina kowace rana su ciyar da miskini ka ji abin da aka ce yanzu anan ko kowace rana su ciyar da miskini wala ka ba a alaihi ma ba ramuwa a kan sun manu shi ka zalika fi hadi aya ana nan kaga can mun ce suna da iko da dama to ana nan kuma sai aka soke wannan aya amma me yake nufi da aka soke ta kun san anasi abin da ake kira nan a ulumul qur'an ba ko da shi ne ana nufin a shafi aya ba ana nufin wani lokacin rage mata karfi to sai aka yi wannan naskin sai aka kawo fa man shahida min kum shahara bal yasum duk wanda ya halitta wannan watan ai fa man ahzara duk wanda ya halitta wannan watan daga cikin ku bal yasum lalle ya azunci wa sabata li shaykh al kabiri wal adu sai ya tabbata to ga dattijo da kuma dattijuwa alkabirati babba idan ka na la yi ka ne sauwa sai aka rage karfi da amma da dama ko za su yi azumi kawai kiya amma yanzu ayan nan da ta sauka sai ta mai da su cewa sai ba za su iya ba shi ne kawai abu ne sai ba za su iya ba yanzu da an ba su dawa farkon musulunci ko za su iya in dai sun manyanta kawai al'adar da za a kalli wani a cikin aiki da ne inda ba mu magana shekara ba kawai shi kenan alaikum salam Mm. Mm. Eh. ai sunan sa mara sunan sa mara lafiya sunan sa mara lafiya an gane ko wanda zai wahala kaga mutum zai iya azumi wani ko kawai ake da shi ma ana bar azumi yana sai yayi ai da mutum zai iya azumi zai yi shi za a nan gurin baka da wani matsala na cewa sai ka toshe kofa da wahala kaga mutum ba ma ka so a bi ka baki in dai za ka iya ba ka so to saboda haka wannan shine to shine yace summa zika zalika fi hadhihi al-aya wanda yake mai kuma shara balaizum wa tabata li shaykhil kabir wal ajuz al kabira idza kana la yuqika li sawma dan sun kasancewa su da ikon ba za su samu damar yin azumi ba wal hubla wal mawdi'u to ga su kuma amma da mai ciki da mai shayarwa idza afata aftarata su kuma idan suna jin tsoro ƴaƴan da suke cikin su aftarata to za su ciyar ne wa da amata kullu yawmin miskin kowace rana sai su dauki abinci siyar da miskini wa anhu qala daga abdullahi da abbas har yau yace idza qafatil hamilu ala nafsiha abdullahi da abbas yace idan mace tana ji wa kanta tsoron wani abu zai iya samun ta mai ciki wal mubihu ala waladiha kun ji abin da ya ware yanzu ita kanta take ji wa kanta tsoron wani abu zai iya faruwa idan ba ta idan ta yi wal mubihu ala waladiha ko kuma mai shayarwa tana ji wa kanta tsoro fi ramadana ramadana kala la ta abu da ke yin jira ne kawai sai abu din wa yudi imani makana kulli yawmin miskina ko jira na su da miskini wala yaqdi ya li sawman aw la da abu da ba wani azumi da zasu biya inda Abdullahi da Abbas ba sai ba wani azumi da zasu biya wa annabi kala babban bararran bawan Abdullahi da Abbas nabi kala yace kana bintul shi kuma malamin Imam Malik yace kanat bintul libn Umar an samu wata baiwa Allah a wato karkashin Abdullahi dan Umar ta da rajulin min Quraish tana karkashin wani mutum wato ƴar Abdullahi dan Umar tana karkashin wani mutum daga cikin Qurayshawa yana aurenta wa kanat hamilat sai ta samu juna biyu fa saba adajin fi Ramadan wata rana goran ta wato kishirwa aka yi rana kishirwa ya dade daga ciki shine al'adashi ba mara ibn umar an tsira aula da umar yana samun labari yace aje ga yawa ta tabu wa tuli ma an kulli yawmin miskin kullun ta tsira da miskin waye dora mata kullun tana da ciki kawai ta tsira wala qada alaiha da ma ya fada ba ya yi da ban mai mai dawa sai yace to kadu da amir wajib gwargwaran abincin da yake na wajibi wanda za a bayar an anas bin malik annahu da'uba an sawmi amal ajiwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda domin yayi kauye shekaru shi ne wanda Annabi ya wa addu'a cewa Allah ya baki kauye shekaru ya baki kudi ya baki kaza kuma di Allah ya amsa to sai yace wato annahu da'uba an sauri amal yayi rauni ya kaza azumi har tsawon wato shekara ko shekaru ko shekara a shekara ya kaza azumin gaba daya ba sana'a jafnatan sari jafnatan sari ne sai za ka kawo maka jafna shine kasuwar kasa katon katon kwam kaɗe cewa kwanjinka ko kwalla katon kwano a sana'a da fara da sariri aka haɗa masa kwatanniya katon kwano aka kawo sariri a sariri shi ne fulawa ce ake yi amma wasu na cewa wani malamin kula so ya ce waina amma in ka duba za ka ba waina ba ce wani abu ne ake haɗa shi da fulawa amma kuma da nama kamar yanzu haka suke tuttura shi amma cikinsa kana gasa nama ne kaga ba wai dawo ce kamar shawarma ko shawarma juzi aka yi wannan asarin kenan an gane ko wada a talatin miskina ya kirawo tunda kun ga shekaran ne ya kasa gaba daya sai ya kirawo miskinai guda talatin ba shi ba a hundi ya kosar da su ina mai tambaya kosarwa kaga wanda yake moderate mutum kenan ba wanda ya wuce ka'ida ba wanda ɗabi'a su za a ko wanda Allah ta ce abin jakirin ya jakirin ɗaya ya ci mai kaza ba irin su ba abincin da duk wanda ya kalla dai ya ce wani dai zai yi wani ma ragewa ne shi ya fashi ba abu kaga a nan ka kalla kwana talatin din ne ya yi gaba ɗaya ya ɗauka idan kwana talatin ya zo yanzu mutum gaba ɗaya rana ta farko bai biyar ba sai har sai da azumi ya ƙare ko ranar ƙarshe sai a kawo abinci a tattaro mutum talatin a ciyar da su shi kenan amma abin da aka fito shine kullum da aka yi ragin azumin to a ciyar a ranar kai ma kamar kayi kullum sun yi azumi kai ma kayi naka kullum ana yi kana yi ana yi kana yi idan wajen larura ta sa baka biya ba to sai ka biya kwanakin da ya wuce baka biya abin da za ku kalla a nan shine yadda za a yi ramuwar azumi haka za a yi ramuwar ciyarwa kwana biyu uku baka ciyar ba wata larura ta sa baka ciyar ba to ka samu dama yanzu sai ka ciyar kwana uku ake wanka azumi kwana uku za ka kwana uku ake wanka azumi ko mun ba za ka iya ba sai ka ciyar kwana uku abin da malamai suke ce zan samu ne sai rana ko wace rana ko wace rana amma larura ta sa ba kai ba har bayan kwanakin su sai ka biya kawai a namun ba ka baya ba da abinci baya ba da abinci zai ba da na? Ayi. yayi yayi amma abin da shari'a ta fi kallo wato abin da aka fito shine a dau abinci a bawo mutum siyarwa yake magana domin abin da su musamman wasu malamai a malikiya ke gani idan ka bashi kudin ba ko wata kila ba ma abincin zai siya ba haka yin da ake ku wata kila katin waya zai siya kawai ya zai ta gyan to yi za ka fi zan abincin kuma ya fi albarkaci ya kawo bukata amma kamar yadda suke ta wato ba da fatawa akan za a iya ba da kuɗi a maimakon zakatul fitri a wasu sun ba da kofa amma ba a buɗe ta gaba ɗaya abin da aka fito shi ne a kawo abinci a baya kuma jiya ko gaskiya ni ma na buga zuwa da haka a ɗauko abinci a baya amma wata larura ta janyo ma da ni ba waƙi a to aini ya kalla wani abu wani dalili ya ce ba ka komai kai ba da kuɗin wannan waƙi a to aini sai a ce ya halatta gaba ta ƙarfi shi ne arkanu sau rukunai rukunan abin da in babu shi ma azumin bai ba shi ne kira ku gaba ɗaya rukunan azumi al'awwal na farko shi ne anniyar duniya bi kauli ta ya saboda faɗin Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu dinan suna masu tsarkake addini a gare hunafa suna masu tsayawa a kan addini shine hanif ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ai lakabun annabi ibrahim kina ma ji yara yanzu sai a sa hanif ko hunay ko hanifa ko hunayfa in an yi tasbihi ko to saboda haka wannan shine hanif ana nufin wanda yake tsekar addinin Allah yam baya rawa ba shirka kwata kwata bai da biyayya wa gidan bokai shine hanif to ka zo ka sa wa danka wannan zai karɓa hararo Allah ya sa ya doyi ya zanto boka ya yi yamma shi ya gaba ba ruwan sa da shi yawwa to shi ne yake faɗa ne yake to hauna ba a jami'i ne na halittu wani kauli da bi sallallahu alaihi wasallam innama al'amalu bin niyyat kada ayyuka ba sa tabbatuwa sai da niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa kadai kowane mutum abin da yake niyyata wato yana abin da yake niyyata yana gari wala budda an takuna qabla al-fajr kun ji ko babu makawa sai ka yi niyya kafin kullowa alfujir kafin kullowa alfujir min kulli lailatin a kowanne dare kowanne dare ita kuma niyya ya rike mahallu alqalbu malamai suka ce amma niyyar azumi ana so ka kulla ta a ranar farko duka ka yi niyyar yin azumi tun daga wato ishirin da tara ko talatin wannan ka kulla shi a farko to duk ranar da waje gari waje gari waje gari duk ranar da ka tashi ɗauko abinci kawai za ka ci shine niyya ba ta wa kai kawai faɗa ba to a ne wata a domin imam malik yace wa at-talaffuz bin niyyati bid'atu haka yi ma ibnu salah ya izuddin ibnu abdussalam shi ma yace bid'a ne yace bayyana niyya bid'a ne abin da ake bayyana niyya a abu arkanul islam guda ɗaya ne shine aikin haji shine zaka zo in kai wanka ka fito ka sa kaya ka ce labbaik allahumma umratan wa hajjatan ko ko umratan ko hajjatan shine zaka bayyana amma ka ce banda wannan ba inda ake talaffuzu bi niyya ka duba asabul musallin zaka ga magana Izzuddin bin Abdul Salam dan Shawu da aka kawo saboda haka wannan shine um to shine yake cewa bi hadisi hafsa qalat la nafsa ta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yujma istiyaba qabla al-fajr duk wanda bai tattara azumin sa ba abin da bai yi riya ba kafin al-fajr fala siyama lahu ba shi da azumi shi ne wanda aka kebance kamar wanda muka faɗa a baya ko ai tattin ya ga ya tattin wa da na'am ko kuma mai azumin nafila azumin nafila ya tashi da safe gobe bai yi sahur ba kawai sai gidan ba ma abinci karfe goma har goma bai ci abinci ba sai ce kai azumi ma ne ke kawai sai ya dora ya halatta idan na nafila ne ya halatta idan na barilla ne sai wanda aka samu rafkanuwa irin wancan da aka faɗa amma na nafila shi ya halatta da rana ka ɗau niyya har azahar bai ci abinci ba bai ci komai ba bai ci ba bai ja ba kawai ya ce kai azumi kawai zai gwara ba a ƙara ta azumi sai dora niyya ta yi in dai bai ci komai ba amma azumin nafila alaikum salam to na bara mu ji alaji eh da ba yana da dalili cewa ya raba amma ga wanda hadisin kuma da yazo ya tafsiri su kuma sauran malaman ji suka kalla dama da dalilin da ji imamu malik cewa ji ya raba amma wancan da muka biya ji ma hadisi ne kamar rana lokacin azab kwarai da gaske na a shi ne magana da muka yi alamin baya ta ja zuwa alamin farilla ne ba farilla ba ne duk wani azumi ban da ramadana za ka iya kulla niyyar da rana in dai baka ci komai ba sharadi baka ci komai ba da safi suke cewa azumi ba ta wuce ai yanzu ka wuce kuma ake cewa tun da magana ta kai ko abonka da yake cewa yawa amin ma haka na'am kai haba ana gaba da ma yawa to ai ka shi ba kai yanzu ka gyara masa tambaya amma mu je zuwa ina jin ka shi ba haka yake ni ba a ba zan buge shi ba insha Allah eh kuma ba da mota ba ni ba wurin ne din eh wajen zuwa na fahimta me dalilin da yasa ba zai iya ba magana da nafta yayi da kaji da ya baka zata amsa chronic ulcer eh to wannan kaga waki a aini ne kisa muka fada malamai ne za su waki mata wacce wasu kai za ka ce amma ba mata waki ta gaba ba ka fahimta da kyau yau wannan shi ne zai je samu malami malami ya mace tambayoyi a tabbatar da kaza su ja waje wata wata ka ya yi kira waje a ga yare alaikum salam eh faduwa rana eh eh sai a koma da kyau da kyau wannan zamu zo wannan gaba ta tsara da muhimmanci zamu zo abubuwan da suke eh misali wasu dauka suke kawai azumi ba daga kullowa da kuje zuwa zuwa faduwa rana shikenan daga nan sai ka je ki ayar abin da yake magana kenan wannan matsala ce mai kyau kuma zamu zo kanta cewa ba annabi zai ce mallam da aka wala zuri wa amara bi fa laysa lillahi hajatun bi an yada ta'amu wa sharabu wanda bai bar wato jigantaka ba da rashin mutunci Allah baya buƙatar ma ya daidai da shi daidai da ja abin nufi bambancin su da wanda baya azumi kawai shine shi yanzu ba bai ci komai ba eh shi bai ci komai ba ba ruwan Allah ba kidan zai ci gaba da jigantaka wani ya ɗauka idan ba martabar azumi ta shafi dare da yini ne gaba ɗaya dare da yini gaba ɗaya ta shafa ba wai iya lokacin azumin ba ta shafa wannan matsala ce mai kyau kuma don akwai wanda za ka ga da dare da rana baya a sha baya rashin mutunci baya gilantaka baya komai amma ana yin isha to da shi za ka rika jiwa ana rashin mutunci maganar da yake kenan kuma ana yi ko yawwa to saboda haka da irin wannan za ta dace a ba an masura an baki wata ba na'am Mm. yawo kuke tafiya fatauci ne ai yawo daban banda abin kamala Usman kuke tafiya fatauci eh Mm. to a ja hankalin da cewa to a ta gaya mace yana kansa wajibi ne sai yayi bare ko in kuma kun san wani wanda yake jin maganar sa lallai ku lallaba shi ko ko kai shi gurin da ai maka tawa cewa lallai ya kamata ya bi alaikum salam na'am eh kun ga yanzu tambayoyin ku sai shigo da yawa mun wuce awa da yamma mu je zuwa anan za mu ga arkanu sauri eh amma akan magana da madabi mhm kasuru eh maganar cewa magame da yake shi ne abin da ya shafi madabi kwana uku zai yi yana kasuru a mazhaban malikiya an za ka haura kwana hudu sai ka sai ka cika sallah abin da da ku yawa amma mazhaban hanabila da kuma almuhaqqiqun abin da aka tafi a kai gidi in dai wata biyu ne kai ko kwana nawa za ka yi za ka je yin kaso dalilin malikiya kuma saboda sai na Usman mata wata yana Usman ka dauka amma wato hanabila ko Imam Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa da sauran da Imam Shafi'i sun tafi akan kawai in dai sunan ka wata biyu saboda masuluk annabi alaihi salatu wasalam sai ne fatawa maka kwana 19 asir ya rike ko shekara ne in dai sunan sa wata biyu in dai sun masuluk dalibin da na yi da zai yi wata tara yana kasu amma ka sani cewa idan za ka cika sallah idan za ka guje mi cika sallah za ka ba wata bata wani tace ba idan ka zo ka ka tara ana tafi ka jira sai an yi biyu ka biyu ko kuma in suka shige sallah ba kai ka guje a saboda haka wannan shi ne wallahu a'lam amin wa aka ada in tabi ada yau da zai ba kakawo ibn hajji kaka kwarai kuwa an yi kaka ibn hajji idan akwai kaka ibn hajji ka duba isnadatinka isnadinka na kuduwa alawar umar za ka gani sosai babban malami ne na gaske na'am ga kaga hoji da me ke to shi ne ba ala ala gafa kamana ala gafa kamana ya kaga